وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بعد الله فقد ثبت الحديث في الصحيحين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى تطلب ولدها فوجدته فأخذته فألزقته ببطنها ثم أرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسحابته أترون هذه طارحة ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها الحديث أخرجه بخاري ومسلم كما ذكرت عباد الله فقد يظن البعض عند الحديث عن سعة رحمة الله تعالى وعظيم فضله على عباده أن المقصود هو فتح الباب للعاسين والمذنبين للاسترسال في الذنوب والأثام وهذا فهم خاطئ ولا يقوله عاقل فضلا عن مسلم يعلم أن الله تعالى قال في كتابه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ويقول أيضا سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين والمقصود من بيان سعة رحمة الله بعباده تذكير الناس بفضل الله عليهم ورحمته بهم وعرض الإسلام بمنطق الحب والرحمة والحكمة والموعظة الحسنة كما عرضه الله سبحانه في كتابه الكريم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه العظيم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة الحديث أخرجه البخاري وإن فتح باب التوبة أمام العساة والمذنبين كما فتحه الله تعالى فيه تحفيظ لهم لكي يتوبوا ويراجعوا أنفسهم ويرجعوا إلى ربهم وهو القائل سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الله تبارك وتعالى أعلم بالطبيعة البشرية وأعلم بما ركب في الإنسان من شهوة وشبهة وأعلم أنه سيذنب فلا بد أن يظل باب التوبة مفتوحا على مصراعيه أمام العساة والمذنبين ليلا ونهارا ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاؤون وخير القطائين التوابون الحديث حسن رواه الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم الحديث أخرجه مسلم وليس في هذا الحديث حظ على الذنوب والولوج في المعاصي والآثام ثم يتوب العبد منها بعد ذلك وإنما فيه الحث على التوبة والإقلاع نهائيا عن كل ما يغضب الله عز وجل وأن الله تعالى يحب التوابين ويحب عبده الذي يبادر بالتوبة ويصحح مسار حياته حين تزل قدمه ويقع في المعصية لأي سبب من الأسباب وأنه تعالى لا يمقت التائبين ولا يكرههم ولا يطردهم من رحمته بل سبحان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والإنسان بجبلته وطبيعته يتخبط بين الخير, بين الخير والشر وبين الذنب والتوبة وتأملوا هذا الحديث القدسي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل أذنب عبدا أذنب, أذنب عبد ذنبا فقال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ, ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب مرة ثانية فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب أغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب ثم قال الله سبحانه وتعالى له واعمل ما شئت فقد غفرت لك الحديث أخرجه مسلم إمام مسلم أخرج هذا الحديث في باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة فليس في قوله اعمل ما شئت ما يفيد بأن الله تعالى لن يحاسبه على المعاصي التي سيرتكبها بعد ذلك وإنما يفيد أن الله تبارك وتعالى سيغفر له ما دام يعود إلى التوبة كلما أذنب ولا يسر على المعصية لأن التوبة تهدم ما كان قبلها وما الذي يحول بين العبد ورحمة ربه التي وسعت كل شيء عباد الله آيات كثيرة في القرآن الكريم تبشر برحمة الله تعالى وعفه ومغفرته ولطفه بعباده ومن ذلك قوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال السعيدي عليه رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله أي لا تيأسوا منها فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها إنه هو الغفور الرحيم أي وصفة المغفرة والرحمة وصفان لازمان ذاتيان لا تنفك ذاته عن أن أنهما سبحانه وتعالى عباد الله إن المتأمل في آيات القرآن الكريم وسنة الرسول الرحيم عليه أفضل السلام وأتم التسليم يجد أن آيات الوعيد والتهديد والعذاب الشديد إنما تنسب دائما على أدمغة الكافرين والمشركين والمنافقين كما في هذه الآية الكريمة على سبيل المثال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور فقال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نسيرا وقال سبحانه وتعالى ويعظم المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مسيرا والله تعالى إذا خاطب المؤمنين وحتى مع ذلاتهم ووقوعهم في الأخطاء تجد أن خطابه يتسم بالمحبة والرحمة والمودة والعفو والصفر قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعن عنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياه ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة الحديث أخرجه الترمذي ومن فوائد هذا الحديث أولا خطر الشرك بالله لأنه الضب الذي لا يغفر ثانيا فضيلة التوحيد فإنه سبب لمغفرة الذنوب ثالثا سعة فضل الله عز وجل ومغفرة ذنوب عباده رابعا من أعظم أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير اليأس خامسا فضل الاستغفار مع التوبة وأن الله تبارك وتعالى يغفر للتائب ذنوبه ولو بلغت في الكثرة ما بلغت سادسا المغفرة تكون بالشروط المعروفة مع انتفاء الموانئ المعروفة وفي هذا الحديث عباد الله بشارة عظيمة وحلم وكرم عظيم وما لا يحصى من أنواع الفضل للإحسان والرأفة والرحمة والامتنان ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة, بتوبة أحدكم لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها الحديث صحيح أخرجه الترمذي بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقولنا مسوء البركة إن شاء الله تعالى خطبر متيو ذات تتوداني أكان yalwar rahamar Allah maɗaukakin sarki ga bayinsa si'atu rahmatillahi subhanahu wa ta'ala li'ibadi yadda rahamar Allah subhanahu wa ta'ala take da faɗi da yalwa ga bayinsa gaba ɗaya hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga sahabi umar ɗan khattabi Allah ƙara masa yarda yake babu labari cewa wata rana an kawo ribatattun yaƙi wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallam an kawo su sakamakon yaƙi da aka yi aka samu ribatattu a ciki sauraka da aka kawo su sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam da sahabbansa suna zaune suna kallon su sai ga wata mata a cikin su hankalinta ya tashi ta firgita ta rasa inda za ta tsomaranta tana neman ɗanta ne ƙarami jariri bata gan shi ba tunda sun zo ne a warwatse ta shiga nan ta fita nan ta faɗi nan ta leƙa can cikin waɗannan ribatattun yakin da aka ɗauko su tare tana ta neman sa hankalinta ya tashi manzon Allah ya zira mata ido sallallahu alaihi wasallam da sabai suna kallanta can sai ta hango ɗan nata ta tafi da gudu ta je ta ɗauki wannan ɗan nata ta rungume shi ta sa shi a jikinta ta ɗauko nono ta fara bashi tana ajiyar zuciya hankalinta ya kwanta ya dawo jikinta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kalli saban da suke tattare da shi yace kun ga wannan matar yanzu kuna gani za ta iya ɗaukar wannan ɗan nata ta jefa shuta sabai suka ce ina ya rasulullah ai ba zai taɓa yiwuwa ba tsananin ƙauna da rahama da jin kai da suka bayyana a gare ta ta ya za ta ɗauki wannan ɗan nata ta jefa shi a cikin wuta sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace to ku sani Allah madaukakin sarki ya fi so ya fi jin kai ya fi tausayin bawarsa sama da yadda wannan mata take tausayin ya fi tausaya mana ya fi san mu sama da irin san da waccan mata take waɗanta shi sa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake gaya mana cewa rahamar Allah maɗaukakin sarki guda ɗari ce Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki guda ɗaya sauko da ita duniya duk wani jin kai duk wata rahama duk wani tausayi duk wani kaffa kaffa da kaga wani yana yi akan wanda yake kauna yake so wannan rahamar guda ɗaya ce Allah madaukakin sarki ya sako da ita muke jin anjunan mu annabi yace da ita ce dabba take dage kofatanta idan za ta saka danta ta fasa saboda wannan jinka rahama ce guda ɗaya kawai Allah ya sako mana da ita ragowar 99 Allah ya rizabi din sai mun je lahira Allah zai mu da su kai ko ka san ba karamin rahama Allah madaukakin sarki yake nufin mu da ita ba dan uwana masu albarka da yawa daga cikin mutane lokacin da ake bayani game da Allah maɗaukakin sarki gafuru ne rahimu mai jin kai ne mai rahama ne ga bayinsa wasu sukan ɗauki wannan kalmar a hagungunce ta fuskar da bai kamata ba suna ɗauka cewa kamar ƙofa ake buɗewa wanda duk ya ga damar abin da zai yi ya je ya aikin asha ya aikin da ya ga dama ya saba wa Allah ai ƙarshe dai Allah gafuru rahimu ne yan uwa mai hankali ma bai kamata wannan tunanin ba ballantana musulmi mai ilimi ba haka ake nufi ba yan uwana masu albarka Allah madaukakin sarki a cikin alqur'anin sa ya ga mana cewa dukkanin wanda ya aikata wani aiki misqala dharratin gwargwadon kwaye zarra na alkhairi Allah ya ce zai ganshi ran tashin alkiyama yana nan an aje masa shi zai ganshi haka nan dukkanin wanda ya aikata wani aiki na sharri gwargwadon kwaye zarra kaga ƙarshen ƙanƙanta kenan da rashin kasancewa a matsayin komai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wallahi yana Allah madaukakin sarki ce wallahi yana nan an aje masa kuma zai ganshi to ubangijin da ya gaya maka wannan shine zaka dauka yana kaɗaitar da kai ka je ka saba masa haka Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa wa nada'ul mawazin al-qista li yawmil qiyamah fala tudlam nafsun shay'a Allah ce za mu ajiye mizani ma'auni na adalci ranar tashin alkiyama ba za a zalunci rai komai ba daidai wa daida abin da ka zo da shi za a auna maka Allah to in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibina idan abin da mutum ya aikata dayya ba saboda tsantsanta Allah ya ce wallahi ataina biha sai mun zo da ita kuma sai an dora shi akan mazauni Allah ya ce ko shakka babu mun isa a matsayin masu hisabi musu Allah maɗaukakin sarki dan uwana masu albarka lallai babban abin da ake nufi da bayani ko fito da rahamar Allah maɗaukakin sarki ƙarara don a fahimce ta shi ne faɗakarwa ne jan hankali ne ga mutane don su gane falalar Allah maɗaukakin sarki su gane rahamar Allah subhanahu wata'ala gare su su gane yadda addinin musulunci yake jawo masu sabo a cikinsa yadda addinin musulunci yake tallata kansa zuwa ga wanda ba su fahimce shi ba cikin tausasawa cikin mutuntawa cikin kalmomin da za su nuna lallai addini ne da yake maraba da kowa ba addini ne da yake kora mutane ba sai an nuna maka kai wanda wanda ya kauce wa addinin Allah madaukakin sarki shekarar sa kaza yana batoranin Allah Allah yana maraba da kai ka zo ka tuba Allah zai karbe ka ina wanda ya yana saban Allah rahamar Allah yalwatacciya ce zubar da makamanka dawo ga Allah madaukakin sarki Allah zai karbe ka ‘yan uwa shi sa ake nuna falala da yalwa ta rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda addinin musulunci in ka duba, addini ne da yake kira cikin hikima da wa'azi mai kyau. Hudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Allah ce ka yi kira zuwa ga hanyar Ubangijinka ta hanyar hikima da kuma wa'azi mai kyau. Ka yi jayayya cikin abin da yake mafi kyau kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ga annabinsa. ‘Yan uwana masu albarka, lallai buɗe ƙofar tuba ga masu saɓan Allah da masu zunubi lallai kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake buɗe ta wani tagomashi ne da Allah subhanahu wata'ala yake ba su don su dawo zuwa gare shi don su tabbatar da cewa su masu kuskure ne yan suna buƙatar gyara don su tabbatar da cewa su masu saɓo ne yan suna buƙatar tuba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan sun mahtada Allah maɗaukakin sarki ce lallai ni Allah maɗaukakin sarki la gaffarun mai karɓar tuba ne mai karɓar gafara ne mai gafara ne liman taba ga wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amila salihan ya aikata aiki nagari sun mahtada sannan ya shigi al'un ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam lallai mai saɓo ne mai kaucewa hanya ne mai zamewa ne Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce mu a mu a ɗabi'armu Allah ya san haka muke Allah subhanahu wata'ala shi ya sa mana ɗabi'u kala biyu ɗabi'a ta bi da ɗabi'a ta kaucewa dukkan waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya san mana da ita to shi sa sai Allah maɗaukakin sarki ya buɗe mana ƙofa dan idan mun kauce mu dawo Allah maɗaukakin sarki ya buɗe mana ƙofa dan idan mun zame mu tashi Allah subhanahu wataala ya buɗe mana ƙofa domin idan mun yi zunubi mu dawo mu tuba zuwa gare shi kuma ya karɓe mu ɗaya daga cikin magabata yake cewa da yawa daga cikin mutane yakan samu falala da kima a wajen Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi zunubi ya tuba irin falalar da bai samu ba kafin ya zunubi dan mutumin da yake bin Allah ko da yaushe sau da yawa idan ba Allah ya so shi da rahama ba za ka ga yakan samu yakan samu yakan samu gururi yakan samu ruduwa yaji shi fa na musamman ne shi baya kaza shi baya kaza yaga kowa ba kowa bane sai shi ya raina kowa amma lokacin da mutum yayi sabo sai ya zargi kansa sai ya dawo sai ya tuba ga Allah subhanahu wataala to zaka samu wannan kullun yana tuna wancan saban da yana zargin kansa wannan sai ya taimaka masa wajen kullun ya rinka komawa ga Allah madaukakin sarki wannan saban da ya a baya zai taimaka masa wajen mai ya rinka zargin kansa ya rinka ƙoƙarin lallai ya ga bai fada cikin wani zunubi irin wannan ba saboda ɗabi'ar ɗan adam haka ta gada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce lallai ku sani cewa kullum nu adam khata'un dukkanin wani mai amsa sunan ɗan adam in dai kai ɗan adam ne baka fita daga jinsin ɗan adam ba to mai kuskure ne kai banda waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ware ya ba su tsaro na musamman daga cikin annabawa da manzanninsa amma matuƙar kai ba abu annabe ba ne kai ba manzo ba ne to ka sani za ka yi daidai za ka yi kuskure za ka yi aikin alkhairi wani lokacin za ka yi sharri duk gaba ɗaya haka muke sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mafi alkhairin mai kuskure mafi alkhairin mai sabo mafi alkhairin mai zunubi shine at-tawwabu waɗanda suke komawa su tuba ga Allah madaukakin sarki tunubi ga mutanen kirki ba a'a abin da ya yabe su da shi shine idan sun yi saban ko sun yi zunubin komawa suke su zargi kansu su tuba ga Allah madaukakin sarki kuma ba sa ƙara komawa su ne Allah madaukakin sarki ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum sai ce me zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ne waɗanda idza fa'alu fahishatan idan suka aikata to alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawo kansu sai Allah ce zakarullaha sai su tuna Allah madaukakin sarki sai su zargi zuciyarsu sai su nadama sai su kuka sai su ga dan me je su wancan abin fastaghfiru li dhunubihim sai su ta neman gafara wannan abin da suke na farko shine tuba na biyu kuma shine istighfari na farko zargin kansu da nadama da jin ba za su ƙara aikatawa ba wannan shi ake kira tuba ƴan uwana masu albarka sun yi tuba kenan to tuba ya isa ƴan uwa tuba kaɗai bai isa ba sai ka kuma istighfari abin da zai sa Allah madaukakin sarki ya goge wancan abin da ka aikata na baya sai su ta neman gafara shine fastaghfiru li dhunubihim Allahumma ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim su ta neman gafara Allah subhanahu wataala ya ce wala yaghfiru dhunuba illa Allah babu ko mai gafarta zunubi gaba daya idan ba Allah madaukakin sarki ba sai Allah ya ce walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna babban sibarsu babban siffarsu da zaka gane su ba sa kuma dogewa su dage akan wannan aikin da suka tuba suka istighfari akan sa alhali suna sani in suka juya masa baya kuma sun bar shi kenan sun kyale shi kenan to haka siffar dan adam take yan uwana masu albarka mutum zai yi zunubi ya koma kuma ya zargi kansa ya ga abin da ya ba daidai ba sannan kuma ya dawo ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ‘yan uwana masu albarka imam muslim ya fitar da hadisi annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yake cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa laulam tuznibuna inda a ce ku ba kwa yin zunubi kwata-kwata kun zama kamar mala'iku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la zahaba Allahu bikum da Allah ya tafiyar da ku gaba daya da Allah ya share ku daga doron kasar da ya zo da wasu mutanen da za yan uwa kwalla da kyau wannan hadisi ba ba kwadaitarwa yake ba ba nuna yake ai bai sabo ba a'a abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake dusar da mu shine dabi'ar dan adam yadda Allah ya halice mu aka yi programming ɗinmu lallai dole za ka iya yin alkhairi kuma akwai lokacin da ƙafa ta za mu kai shari haka muke ita ce ɗabi'ar da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mu akanta to inda za mu fita daga ɗabi'ar mu ta ɗan adam to me amfanin mu kasancewa a matsayin ɗan adam da Allah ya tafi da mu gaba ɗaya ya zo da wasu da su ɗabi'a irin ta ɗan adam ɗin shi shine abin da Allah yake nufi amma kada ka taɓa ɗaukar cewa wai lasisi ake baka je kai zunubi a'a wannan gargaɗi ma ake baka amma kana nan kana nan zuciya sai ta ɗauke ka sai ka zake abin da ba daidai ba to shi kenan sai ka tuba ka koma ga Allah maɗaukakin sarki lalle mu sani cewa ‘yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana abubuwa da yawa da za su iya kai ɗan adam su ingiza shi su tura shi ya yi abin da ba daidai ba in ka kalli jikinka da kyau za ka ga akwai sha'awa akwai shubuha sannan kuma ga wanda yake kunna injin sha'awa ya kunna injin shubha shine shaɗan a gefe waɗannan abubuwan guda uku su suke ingiza ka je kai abin da ba daidai ba aka ce sha'awa ya shafi duk abin da yake sha'awar abin da ba daidai ba na duniya sha'awar ci sha'awar sha sha'awar kwanciya sha'awar tufafi sha'awar wajen zama sha'awar jima'i duk waɗannan abubuwa sha'awa sha'awai kowane ɗan adam yana da su to sau da yawa tunda akwai mai ingiza ka akwai mai tura ka shine shedan to sai kaga ka je ka aiwatar da su ta inda Allah baya su sannan ga shubuha abin da ya shafi addini shubuha da ya take ka zuwa ga bid'a shubuha da ya take ka zuwa ga shirka shubuha da ya take ka abubuwa da yawa wanda yake ya shafi kaucewa Allah madaukakin sarki a harka addini to duk wannan abubuwan da na ambata yan uwa kowanne ɗaya daga cikin mu na tattare da su ba wanda yake rabuwa da su to duk lokacin da kai rashin sa'a ɗaya daga ciki ya ɗaya bai ka saba Allah maɗaukakin sarki to yi sauri ka yi marmaza ka dawo ka gane kai bawa ne abin umarni ga abin da aka ce kai wannan aka ce kai ba wancan ba dawo yi nadama nemi gafara a wajen Allah subhanahu wataala sai Allah ya gafarta maka dan uwana masu albarka hadisi cikin hadisi ne kudusi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga ubangijinsa yace aznaba abdi zamban Allah madaukakin sarki yake cewa bawa na ya aikata bawa ya aikata wani aiki wanda yake na zunubi wanda ba daidai ba wannan bawan sai ya gane abin da ya ba daidai bane sai ya ce Allahumma ighfir li dhanbi ya ubangiji ka gafarta min zunubaina sai Allah madaukakin sarki yace bawa na ya san yana da ubangiji mai gafarta zunubi ya san yana da ubangiji mai ɗauke kurakurai idan ya yi Allah ya ce na gafarta masa ana nan ana nan wata rana sai wani tsautsayin wani santsin ya ƙara ɗibarsa sai je abin da ba daidai ba ta wata hanyar daban ku fahimta da kyau ‘yan uwa laifin da ya na farko ya yi nadama ya tuba a zuciyarsa ya ji ba zai ƙara yi ba to amma ɗan adamtaka sai ta ɗauke sai ya je abin da ba daidai ba sai ya ƙara yin wani abin daban to shi ma sai ƙara dawa ya tuba ya ce ya ubangiji gafarta min zunubaina Allah subhanahu wata'ala zai ce bawana ya san yana da ubangiji kuma mai gafarta zunubi zai kana gafarta masa ya ƙara yi ya ƙara faɗa har da ƙarshe Allah maɗaukakin sarki zai ce je kai duk abin da ka ga dama na gafarta maka abin da wanda yake nufi ba wai ka je kai abin da ga dama ka saba Allah ba a'a in dai za ka saba Allah maɗaukakin sarki ka dawo ka tuba ka yi istighfari to in dai ka yi da zuciya mai kyau Allah maɗaukin sarki zai karɓe ka wannan kuma baya nufi ka tuba lokacin da kake tuba a zuciyarka kana ƙudurta gobe za ka je ka tsara irin wannan aikin wannan kuma izgili kenan wannan kuma reni ne ga Allah maɗaukakin sarki kana tuba amma a zuciyarka kana da itikadin gobe ko jibi za ka je ka tsara irin wannan zanubin ba irin wannan ake nufi ba har a zuciyarka ka san abin da kai ba daidai bane kuma kana da burin barinsa daga lokacin ka bar shi amma sai wani tsautsayin ko santsin ya ƙara janka sai ka je ka ƙara aikata ko irin ka ko wani daban in dai za ka yi ke tuba Allah maɗaukakin sarki zai gabarta maka yan uwa ku duba yalwa rahama irin ta Allah subhanahu wataala ga bayinsa yan uwa na masu albarka lallai mu sani cewa ayoyi da yawa a cikin alƙur'ani sun yi bayani game da bushara da ɗauke zunubi gaba ɗaya ga bawa dukkanin wani bawan da yake komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki don neman tuba zuwa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim mal abdullahi dan mas'ud Allah ƙara masa yarda yake cewa wannan ayar ita ce arja ayatin fil qur'an aya mafi sa rai da dawo da ruhin sa rai a cikin zukatan bayin Allah babu kama wannan aya Allah ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ka gaya musu ya rasulullah ya ku bayina da kuka yi barna kuka yi ba daidai ba kuka wuce gona da iyaka kuka sha tafi karfin cikin ku Allah subhanahu wataala ce la taqnatu min rahmatillah kada ku sake ku ɗeba tsammani daga rahmar Allah madaukakin sarki sai Allah ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an lallai Allah na gafarta zunubai gaba ɗaya dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki na ɗauke shi innahu huwal ghafurur rahim lallai Allah maɗaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne yan uwana masu albarka idan ka kalli alqur'ani da kyau yadda yake mu'amalantar musulmi da yadda yake mu'amalantar kafirai daban ka duba dukkanin ayoyin da aka ji suna lugudan azaba suna faɗar wuta suna ingiza ma'abotan aikin zuwa ga wuta zaka ga ayoyi da suke bayani akan kafirai ba rahama duk ayar da kaji ta ba rahama ba jin kai kawai wuta wuta ka duba da kai da kyau za ga akan kafirai take bayani dauki misali Allah subhanahu wataala ya ce innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar dukkanin wanda ya mutu yana shirka ga Allah Allah ya ce to Allah ya haramta masa aljanna sannan makomarsa ita ce wuta azzalimai ba su da mataimaki ku duba yadda Allah madaukakin sarki ya haramta masa aljanna makomarsa ita ce wuta ba shi da mataimaki ko shakka babu wannan akwai zafi a cikinta wannan ga masu shirka ga masu shirka ake Allah subhanahu wataala ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira hakika munafikai suna can kasan kasan wutar jahannama Allah ce ba za ka taba samu masa mataimaki ba ba su taba samu mataimaki a tattare da su ba Allah subhanahu wataala ya yu'azzibul munafiqina wal munafiqat Allah yana azabtar da munafikai maza da munafikai mata da mushrikai maza da mushrikai mata waɗanda suke mummunan zato ga Allah madaukakin sarki ku duba ka je ka kalli alkur'ani daga farkon sa zuwa ƙarshe duk irin waɗannan ayoyi da makamantansu za ga Allah yana zubo su ne yana kwarar kalli in Allah zai wa muminai magana ko da masu sabo ne ko da sun kauce ko da sun zame Allah maɗaukakin sarki cikin tausasawa yake musu magana ya ayyuhal ladzina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku bi tsare-tsaren da shaɗan yake don ya halakar da ku ku duba Allah sai da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kiraye su da sunan imani ya ku waɗanda kuka imani la tattabi'u khutuwatu shaytan kada ku bi tsare-tsare plan plan da shaɗan yake shirya muku dan ya kautar da ku daga hanyar Allah ya kai ku zuwa ga hanyar ku shiga wata tare da shi Allah ce ma mai tabi khutuwatu shaytan dukkan wanda ya bi tsare-tsaren shaytani فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر lallai shaidan babu abin da ke umarni da shi sai alfasha da munkari Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu da ba dan falala Allah akan ku ba da rahamarsa ma zaka minkum min ahadin abadan babu wanda zai tsarkaka babu wanda zai tsaftata daga cikin ku amma sai dai Allah yana tsarkake ya tsaftace wanda ya ga dama ne daga cikin ku haka Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani sai ce tubu ilallahi taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki tuba yankakke wanda babu komawa cikin sa dan uwa ku kalli yadda Allah subhanahu wataala yake magana da muminai idan zai ja hankalin su wannan shi nuna maka lallai duk mumini yana da sa rai idan ya koma ga Allah madaukakin sarki Allah zai karbe shi duk irin zunuban da yake dauke da shi Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda ya fitar da hadisi ya ce na ji manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa yabna adam wannan hadisi shi maƙudisi ne Allah maɗaukakin sarki ce yabna adam ya kai ɗan adam innaka ma da'autani wa razautani hakika kai ɗan adam ba za ka roƙe ni ba ba ka roƙe ni ba ko kai fatan samun rahama daga gare ni Allah subhanahu wata'ala ce ghafartu laka alama kana fika wala ubali zan gafarta maka akan duk abin da kake kansa na laifi da zunubi wala ubali ban dan ban ji Allah madaukakin sarki ka koma din Allah ga da gaske kake wallahi dan uwana mai albarka Allah zai gafarta maka Allah subhanahu wataala yace ya ibn adam ya kai dan adam law balagat dhunubuka anana sama idan da a ce zunubinka yawansa ya kai ya tabo sama anana sama lumma astaghfartani Allah ce sannan kuma ka zo ka nemi gafara ta kace ya ubangiji na daina na tuba Allah ce ghafartu laka wala ubani duk zan gafarta maka ba tare da na damu ba to me ruwan Allah me Allah zai cutu da shi idan ya gafarta maka zanubansa zanubanka babu babban abin da Allah yake so shine ka koma ya ga da gaske kake ka daina abin da kake yi ka tuba wallahi dan uwana mai albarka ina tabbatar maka zaka samu Allah madaukakin sarki ghafurar rahima Allah subhanahu wata'ala yace ya ibn adam ya kai dan adam law atetani bi qurabil ardi khataya inda zaka zo min da kusan cikin ƙasa duk ƙasar da ka kwatanta fadin ƙasa fadin duniya gaba daya abin da ya kusa cika ta a ce kawai filin zunubanka ne da laifukanka da sabanka duka duk ƙasa da duwatsu da ruwa da gidaje zunubanka ne da kurakuranka Allah subhanahu wata'ala ce summa laqitani sannan ka haɗu da ni ka zo wajena la tushrik bi shay'an baka haɗa ni da komai ba a cikin bauta baka shirka Allah ce la ataituka bi qurabiha maghfirata wallahi da na zo maka da kusan cikin ƙasa na gafara da rahama da na ji ɗanka Allahu akbar ɗan uwana masu albarka dalilin hudu ba irin waɗannan ‘yan uwana masu albarka shine da yawa akwai waɗanda musulmi ne muminai ne masu imani amma shaɗan ya zamar da su ya kautar da su suna ganin cewa sun kai matakin da su Allah ma ba zai gafarta musu ba wallahi ‘yan uwa daga cikin akwai masu yi wa Allah wannan mummunan zata ɗan uwana mai albarka wallahi kana da dama har yanzu kina da dama har yanzu kofa a buɗe take Allah madaukakin sarki ya buɗe kofar tuba tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci duniya zuwa yanzu ba za a rufe kofar tuban nan ba sai lokacin da rana ta bullo ta yamma kuma kofar tuban Allah madaukakin sarki 24 hours babu lokacin da zaka daga hannu ka ce Allahumma gfirli ko astaghfirullah a ce Allah baya nan lokacin a ce Allah hutu yake lokacin a ce yanzu ba lokacin aiki bane ina ta'ala Allah an zalika uluwan kabira dan uwa daga hannu ko ma ga Allah ko da yaushe kira sunan Allah madaukakin sarki yi kuka kayi kuka take wallahi duk tilin zunubin ka Allah madaukakin sarki zai tafi maka da su kayi kokari ka tuba ga Allah madaukakin sarki ki yi ƙoƙari ki tuba ga Allah maɗaukakin sarki tun kafin dama ta ƙwace miki Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara akwai lokutan da idan sun zo ko ka tuba ko kin tuba Allah ba zai karɓa ba inna Allah subhanahu wata'ala yaqbalu taubata abdihi ma lam yugharghir haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki yana karɓar tuban bawansa matuƙar bai je gargara ba sai mutuwa ta zo to ko da ka tuba a lokacin Allah ba zai karɓa ba sai rana ta bullo ta yamma ko da mutum ya tuba a lokacin Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓa ba la yanfa'u nafsun imanu hakina lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khair ko da mutum ya tuba Allah ba zai karɓi tubansa ba so da ka dan uwana mai albarka ina wanda ya taso a cikin saban Allah ina wanda ya taso a cikin keta hurmomin Allah maɗaukakin sarki ina wanda ya tsufa babu abin da yake yi sai shiga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki baya su dan uwa kada ka ɗeba tsammani la taqnatu min rahmatillah kada ka ɗeba tsammani daga rahmar Allah maɗaukakin sarki wannan hudu taka ce da ire-iren ka Allah subhanahu wataala yana tafiyar da zunubai gaba ɗaya abinda Allah maɗaukakin sarki yake so ya ga daga sai kake ka tuba ka koma zuwa gare shi balma ɗan uwana mai albarka Allah maɗaukakin sarki farin ciki yake yi idan ka tuba fiye da duk wani farin ciki da zaka sawara shi kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace lallahu afrahu bi taubati abdihi Allah maɗaukakin sarki ya fi tsananin farin ciki da tuban bawansa sama da mutumin da ya tafiya a cikin daji raƙumarsa da kayan abincinsa da ruwansa suna kan raƙumar suka ɓace ne mai siyararsa ba gida gaba ba gida baya ba abinci ba ruwa ba bishiya kawai sai sahara da daji da rana kawai ya ɗeba tsammani da rayuwa mutuwa kawai ki za ta ɗauke shi saboda yunwa da kishin ruwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana ɗago kai kawai sai ya ga raƙumarsa a tattare da shi a kusa da shi ga ruwansa ga abincinsa ga kuma raƙumarsa da ta mai da shi gida ƙarshe ce idan ka tuba kai bawa ka koma ga Allah maɗaukakin sarki farin ciki da Allah subhanahu wa ta'ala yake ya fi farin ciki da irin wannan mutumin zai Allahu akbar kai kai saban shi ka sabawa amma ka tuba kuma yafi ka farin ciki wannan irin so Allah yake maka dan uwana mai albarka me zai hana ka koma ga Allah maɗaukakin sarki me zai hana ka tuba me zai hana mu tuba me zai hana ki tuba me zai hana mu zubar da makamanmu mu yi Allah magiya mu daina abin da muke yi Allah madaukakin sarki zai mana tagomashi da yawa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum bidraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duk kunci da matsi da muke ciki mu koma ga Allah madaukakin sarki mu tuba daga zanubanmu mu sare da rahamar Allah maɗaukakin sarki duk abin da makaranta wallahi zai dawo duk abin da muke sa rai muke tsammanin samun sa Allah zai ba mu shi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allah ya gafarta mana zanuban mu Allah ya gafarta mana kurakuran mu wanda muka sani da wanda bamu sani ba wanda muka yi a fili da wanda muka yi a ɓoye Allah subhanahu wataala ya cikan iyayen mu Allah ya gafarta musu Allah ya sa ya musu rahama ya sa sun huta dukkanin ƴan uwa musulmi da suka rasu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu yan uwana masu albarka akwai wata fadakarwa guda are da nake so na yi game da invitation da ake bugawa lalle mu ji tsoron Allah subhanahu wataala yan uwa mu daina sa sunan Allah a cikin invitation ba daidai bane a rubuta ayi bismillah a cikin invitation kowanne ɗaya daga cikin madalila kuma sai da invitation yake wani invitation da zaka same shi a cikin shara wani a bola wani zaka ga shara ake ɗebewa da shi to yanzu ya bada gudunmawa a sa sunan Allah a cikin shara wa ya bada gudunmawa a taka sunan Allah wa ya bada gudunmawa a alakanta sunan Allah kai ne da kaje ka buga ka buga sunan Allah wani zaka sarbar suratul ikhlas wani ayatul kursi wani kuma bismillah dan uwa wannan ba daidai bane mu ji tsoron Allah mu gyara mu sa sunan ango da amarya kawai mai gayyata a je a bikin da za a yi tunda ga yadda mu al'adar mu take game da invitation Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya shiryar da mu Allahumma izal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'daaka a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina وأسل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله Thank you.